أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالزفر آمين alhamdulillah bayan karatun farkon hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba sai wannan zancen haihuwa ne annabawa duk sun yi maganarsa to sannan kuma da zarcewar rayuwa kamar yadda haka abbas ya faɗa ya yi magana manzon Allah tun kafin duniya wannan kasida tasa da komai to yana daga abin da karatu zai nuna mana zarcewar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa wajen goma da ya kawo na farko dai kasancewarsa shahidi shahidi rayayye ne yauwa kuma da kasancewarsa Allah ya ce yana tare da mu ra'ani da hadisi da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai raban arziki da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin kawunan mu ne da juya da da mayan mana da gaisuwa da yake yi ko idan mun gaishe shi sallallahu alaihi wasallama to kuma ba wani minti ɗaya wanda ba wanda zai zama ba a gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rayuwar wa'ansu daga cikin annabawa cikin al'ummarsa ga ashina kamar iliyasu alaihissalatu wassalamu da idrisu da kuma annabi isa da sayyidina kaziru da yanda sahabbai suka dinga aikatawa tare da shi bayan rasuwar ta samma su ganinsa suke rayayye ne ba za su magana da karfe ba za a buga kofa da karfe ba za ji yadda karatuka suka abu da cewa ba za a auri matansa ba a al'ada kuwa in mutum ya rasu to ai shikenan mata suka abu rufa ma asiri ne ma wani ya zo ya auri matansa ya rufa ma asiri to amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ba za a auri matan rayayye ba shi ma rayayye ne sallallahu alaihi wasallama da kasancewarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya hada shi da hadaransa Allah da ba zai mutu ba tabaraka wa ta'ala ya hada shi da manzo ya hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hadaransa cikin duk wani abu da mu bayi zami wa Allah tabaraka wa ta'ala na daga imani na daga amsa horo na daga soyayya na daga bi na daga taimako na daga nasiha na daga falala na daga tsarkakewa na daga mubaya'a zuwa abubuwa da yawa kwarai da gaske to ya fara mana da maganar imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mu muminai sannan ya ce mu ƙara wani imani kuma da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan imani namu na zahiri ba wani ubangiji sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan aikin Allah ne ma'aikin Allah ne to sannan kuma mu ƙara wani imani mu san kalifan Allah ne kuma sallallahu alaihi wasallama bayan haka har kuma Allah tabaraka ta'ala ya ƙara tabbatar mana da ayar cewa kadai dai wanda ya yarda da imaninsu wanda bayan wannan imani na zahiri din kuma sannan suka ƙara wani imanin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba su kokwanto ba suka zauna akan haka ce to wa'annan su ne masu gaskiya wa'annan su ne masu abu sai ya ƙara kawo mana aya da cewa shi manzancin annabin sallallahu alaihi wasallama da aiken nasa shi akan annabi kenan manzancin nasa da aiken nasa sannan mu kuma imaninmu da manzancin nasa imaninmu da aiken nasa da mu da shi ɗin duk wannan hanya ce da yanzu kuma sai mun ƙara wani sabon imani da Allah da shi ɗin kuma kasancewa mun yi imani da manzancin nasa mun yi imani da ɗan aike ne to wannan bai isa ba mun ƙara sanin waye ɗan aiken ma tukun kasancewa shi kansa ya yi imani shi manzo ne kasancewarsa shi kansa ya yi imani shi dan aike ne shi ma yanzu sai ya ƙara wani imanin da Allah sai ya ƙara wani imanin da kansa tukun ya san kansa sallallahu alaihi wasallama ya ka aya inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira to lituminu billahi wa rasuli da shi din da mu din yanzu aiki ya faru sai mun ƙara sanin waye muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to ya kawo wannan to wannan wajen imani kenan to wannan abu har abada da haka ya kawo cewa Allah tabaraka wataala ba zai hore mu mu yi imani da abin da babu ba mu imani da abin da babu ba to sai wajen amsa yanzu yayi magana sai wajen amsa kira idan Allah tabaraka wataala ya kira mu zuwa ga abu mu amsa masa haka in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu zuwa ga abu mu amsa masa amsawan mu ga Allah tabaraka wataala bai cika ban ba mu amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda can dan mai wanda zai musulunta ya ce la ilaha illallah amma bai ce muhammadur rasulullah ba sakonsa bai yanda wanda ya shiga hazaran Allah dan mutum ya yi ma'arifa ya gane ba komai sai Allah bai haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba bawan Allah kalifan Allah to nan ma dai banko ya tafi duk gaba kiya da kuma ci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakikansa shi ne tun daga sayyidina abubakar har kuma zuwa katimul auliya cewa gashi har kuma tafiyarsa gashi sahibu bai ta har dukkanmu kowa ma duk gaba ki ɗaya a koma inda aka fito a koma inda aka fito to istijaba amsawa la tasihul istijabatu amsawa ba ta inganta lillahi ga Allah a ce mun karbawa Allah malam takhallusul istijabatu muddin ba mu tsarkake karɓan magana ba ko amsawa li rasulillahi sallallahu ga manzon Allah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wa tasmaru to in muka amsawa Allah muka amsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan ya tsirar da 'ya'yan itatuwan ihsanan kyautaye kyautaye shine mu bautawa Allah kamar muna ganin sa in ba ma ganinsa mu san shi yana ganinmu to shi kenan sai mu zamanto sai ta tsiran mana da kyautaye wata ƙawan da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sai mu zamanto da'iman muna tare da Allah domin muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wakilin manzon Allah da muke tare da shi har yau dai muna ganin mu muna tare da Allah ne tabaraka wa ta'ala ba wanda ya sai zama mana hijabi tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala qala ta'ala Ubangiji ya ce, Allazi nastajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lillazina ahsanu minhu wattaqa wajrun azim allazina farin magana ne kaga wa'annan da istajabu lillahi suka amsawa Allah war rasuli suka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya ta sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a fita yaƙi to wanda suka amsa man suka abu to duk wanda suka amsa wa Allah suka amsa manzo Allah sallallahu min ba'di ma asabahumul qarhu bayan rauni ya same su ikon Allah shi asalin aya ta sauka ranar bada na Uhudu yakin Uhudu yana daga cikin yaƙi da aka sha wuya saboda bayan Allah iyayen sahabbai sun zaci annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo hadari dai cewa ba san kwamanda ne na tashi hankali shehu radiyallahu anhu ya ce wajen mukamai tara wanda kowanne mukami mutum ɗaya ake ajiyewa minista ne guda ake amma sai mukamin ya shagalantar da shi amma manzo Allah kusan taran nan duk shine da rike da su a zamaninsa sallallahu alaihi wasallama to yana daga cikin waɗannan mukamai kwamandancin fagen fama shi ne ministan tsaro kwana ike sallah kwana ike yawo gari kwana ike wata rana an ji wata ƙara a madina an ji tsoro ko in suka kawo hari sahabai da aka dinga kwankwasa gida a taso wannan fito ka ji abu ai ni ma na ji ito fito fito a shirya a shirya bai an ga annabi sallallahu alaihi ka a taso shi sun kama hanya sai gashi nan shi ya dawo akan dokin Abu Dalha dokin Abu Dalha ma ya je ya dauka ba sai ragama ba linzami ba sai annabi daga kan ku tsoro kan ku tsoro Allah ya kiyaye komai ku koma sallah kai Abu Dalha dokin nan naka mun same shi gudu ne da shi ko ina ya ce doki nan na gudu ne da to shi kadai shi ministan tsaro ne kwana ike ba bacci sallah don haka mazala sai da safe sai sannan za a samu a bacci wani in kuma wani aiki ya zo da safe ma bace da haka galibi bacci yakan kama shi wani zabi da abu to sannan kuma kwamanda ne a fagen daga a yanzu dai ministan tsaro nasa daban yanzu kuma an fito yaƙi kuma sai kuma soja ne kuma kwamanda a fagen daga shi to haka a fagen dagan ma shi zai ce ai kaza a zauna tsaya kaza to sun da suka ya sa masu baka ina iko Allah Allah ya ka suka tashi Allah ya ka yaƙi aka sha wuya mutum wajen saba'in suka rasu har shi ma Allah ya kiyaye shi an so abu to haka su kafiran da Allah ya kora su suka ji tsoro su manzallar aka dawo gida da daddare an ce an dawo gida sai sauko da shi da kan doki ma aka yi don sallah a wannan rana sai tsakar dare aka yi ta ta isha sunatu ma ba zai iya fitowa ba haka dai aka rafu aka yi sallah isha jini na zuba ga mutane kakaza gari na wayewa daga wahayin Allah Allah ya sanar da shi cewa kafiran nan fa suna can waje da ake ce hamrawul asadi suna can suna ta shawara suna cewa to yanzu mu koma gida mu ce ni mu ce mun yi nasara a yaƙi a ce ina bayi ina irin yaƙi na da a ce ina ganima babu ko kuma ce an yi nasara a kan mu kuma muka nasara ce to wai mai muka to ai a koma a koma shi kuma kwamandan sa Abu Sufyan ce kai jama'a kun ga fa jiya ma fa daga gani dabarar da ya shirya aka karya shine Allah ya ba su nasara fa ya ba mu nasara kafa yanzu kuma duk ƴaƴan wanda aka kashe da jama'a wanda aka kashe kuma suna can sun shirya yanzu mu je kuma su hauka mu koma suka ce ba za a haka dai suke ta yi suke to Allah ya sanar da annabi ana idar da sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai shirya a fita kan wani ya bi mu sai wanda ya je yaki jiya akwai wanda ya ce haka ya dinga goya dan uwansa ba zai ko tafiya ba zai iya yi ba da jini to ai fa a fita fasa haka wani haka goya shi ma za a yi aka wannan yanzu ba ikon Allah mai zai iya wajen yaki duk ga baki daya amma dai su kafaran kuma su ji gashi an fito haka to shine Allah yake magana allazina stajabu wanda suka amsa wa Allah war rasul suka amsa manzo Allah aka amsa amma an amsa Allah min ba'ad ma asabahumul qarhu bayan rauni ya same su lillazina ahsanu minhu inda suka kyautace suka yi kyautaye a cikin su wattaqau suka ji tsoron mukalafat saqawa la ajrun azimun lada mai girma yana ta yana wajen su to in aka amsawa shi da hadarin yana cikin wauɗin nan da take tsakanin Allah ne sajabu lillahi wa wa rasul a ce wauɗin nan an sa ta anan wajen to manzo Allah ya kasaita duk an shiga wani kuma to wannan yake kawowa idan a rufai ba a so su magana a gaban jama'a ba shirme suke wannan yake kawo karatun a rufai sai dai su yanzu wannan wau da aka sa ana waje inda a ka'ida karatu ne ko na musulunci bai dace a sata ba dan a ce Allah da wane sun yi kaza sai dai a ce Allah ya yi kaza sannan Allah yana nasa sannan mu ma summa sai dai a sa summa a wannan waje amma dai ba wau ba amma shi manzo Allah aka zo wajen sawar gaje duk wata ka'ida ake kalifofin manzo Allah aka zo wajen su wargaje ka'ida ake in mutum ya ce zai bi ka'ida kuma ya faɗi a karatu to kuma shi wanda bai san lamarin Allah ba wanda bai san ba zai haka dai zai ta tattauna irin waɗannan wurare dai a tsallake a bari to to ka gani wa qala ta'ala ubangiji yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani istajibu lillahi ku amsa wa Allah walin rasuli wa ku amsa ma lin rasuli ga manzon Allah idza da'aku idan ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai raya ku in dai ya kira ku ga abin da zai raya ku to ku amsa ku amsa wa Allah ku amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kira ku ga abin da zai raya ku a yanzu amsa wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma dole sai an amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda zai ce an yi kishiya shi wanda bai san kishiya din nan tabaraka wa ta'ala to shi ya faɗi abu to su ko mu'minan an zo wajen su su ko zancen kishiya ma dama babu dama babu ba wani raye in ba ba wani mai iko ba wata kudura sai ta ba wata ina nan san kishiya daga kaza kaza wannan kuma ta wanda bai san kan lamari ba ne duk ga baki daya sai na uku almahabbatu soyayya inna a azama cewa mafi girman ma yarbidul abda abin da yake daure bawa bi rabbihi da ubangijinsa huwal mahabbatu ita ce soyayya soyayyan mu ga ubangiji din ita ce take bar mu tare da'ima soyayya ga kowane abin da kake so ba ita ce wanda take hada ya zama mutum yana tare da wanda yake so almar'u ma'a man ahabba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz hiya algiza'u domin soyayya din ita ce abinci aljayyidu mai kyau furosen ko ita ce mai gina jiki abinci mai kyau walma'inu ita ce marmaro ƙorama asakiyu mai ba da ruwa mai ba da ruwa walkausaru ita ce ruwan alkausara mai daɗi al'azubu ruwan daɗi al'azubu mai daɗi warribaɗu warribaɗul matinu ita ce maɗauri igiya mai ƙwari wanda in mutum ya haɗa kansa da wanda yake in ya sa soyayya din ya haɗa kansa da wani to ya ɗaure ba za a iya rabuwa ba in ya haɗa kansa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaure da soyayya to ba rabuwa in ya haɗa kansa da manzo Allah ya ɗaure da soyayya to igiya ce mai kwari ba abin da ya sai tsinka ta ba abin da wal jisrul qawiyyu gada ce mai ƙarfi gada ce concrete da mai ƙarfi wanda sai a ta komai nauyi shehu ibrahim radiyallahu anhu yana cewa a ƙura'ani mun ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kori kowane nau'i kowane nau'i Allah ya gaya mana a ƙura'ani nau'in uba Allah tabaraka wa ta'ala ya kori duk da ba muna cewa ba baban annabi ibrahim ne dan uwan babansa ne amma azaru gashi an kore shi nau'in ɗa ɗan annabi nuhu gashi an kore shi nau'in ɗan uwa ƙabilu da habilu ga ɗan uwansa an kore shi ƙabilu da ya abu nau'i mata mata annabi nuhu mata annabi kaza kaza dai saboda abu shehu ya ce masoyi ne ba mu taɓa ji an ce an kore shi duk da zai iya zuwa da rigimar da ta fi ta wa'annan amma dai tun da masoyin nan ne shi ba a da soyayya ake kalla shi ba a koransa masoyi ne kawai ba yanzu ga mutum ya yi laifi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi shaye shaye a gaban manzo Allah ya ce na hana ka sallallahu alaihi wasallama amma ka manzo Allah ya tashi ya sa ya cire takalmi yana dukansa da shi to kuma sahabbai suka tayi su ma suka taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya kara da zagi da sallah da da Allah ya ma kaza manzo Allah ya ce a'a Umar kakka taimaki shedan akan dan uwanku fa innahu yuhibbu Allah yana san Allah yana san manzon Allah tun daga nan ashe sabo Allah ya kiyaye mu Allah amma sako bai hana san manzon Allah bai hana san Allah to kuma in dai da soyayyan Allah da sa to kuma Allah da wannan idan zai kalle shi tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala to so Allah ya bamu to wa azamu ma fi duniya mafi girman abin da yake cikin duniya indal mar'i wajen dan adam kowane dan adam babban abin da yake kallo a cikin duniya nan zawuhu ma'abotansa danginsa min aba'in iyayensa ne wa abna'in ko ‘ya'yansa ne ko ‘ya'yansa ne wa ikiwanin ko ‘yan uwansa ne wa azwajin ko matansa ne wa ma'ila zalika da abu sai jama'ansa kuma ma'abotansa dai iyaye ‘ya'ya ‘yan uwa mataye to wa ma ila zalika da abin da yake tafiya ma wannan matafiya to duk fa in lam yakun rasulullah to in dai manzon Allah sallallahu bai zamo ba ahabba ilaika ya fi soyuwa zuwa gare ka dan adam min ha'ula'i daga wa'annan din fa imanuka ba to imani babu shi babu shi qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace qul in kana aba'ukum qul ga ya musu in kana aba'ukum in ya zamanto iyayenku ne wa abna'akum da ƴaƴanku wa ikiwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun da dukiya iqtarabtumuha da kuka yi tsururinta ai aga ba laifi su suka je suka Allah ya tabbata musu suka je suka yi tsururin kayan su to mutum ya tsururin kayan sa ina sa ne shi ya san wahalar da wa tijaratun da wata kasuwanci ta ka shauna kasa da ha da kuke tsoranta yi tasgaro ta haɗuwanta wa masakinu da gidaddaji tardauna ha da kuka yadda da ita a habba ilaikum in dai wa'annan abubuwa iyaye ‘ya'ya ‘yan uwa mataye dangi dukiya da aka yi tsururinta kasuwanci da ake tsoron kai ya haɗi gidaje guda takwas kenan to in dai wa'annan abubuwa a habba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa sai wa jihadin fi sabilihi da ƙoƙari cikin tafarkin Allah da ƙoƙari cikin tafarkin Allah wannan aya ta sauka akan hijira hijira ake nufi a wannan jihadin fi sabilillah farkon hijira akwai mutanen da suna so su fita su bi manzon Allah saboda su aikin su wani zuwa suna ganin yanzu mun saba da garin nan iyayenmu na ciki iyayenmu yanzu mu bar gari to da su Allah yake ba waɗanda suna so su amma ba su da hali an riƙe su to wannan ba da su ake ba to sai ya zama farkon hijira dole ne sai an fita hijira sai da aka fito makata sannan abu ya sauwa to wajihad da ƙoƙari cikin tafarkin Allah shine kuka ƙi fita hijira dan ba a fara yaƙi ba ma a wannan lokaci saboda shi jihadi ya ɗau duk wani ƙoƙari ya ɗau kitalu ne yaƙin makami kawai to wannan rashin bambance tsakanin jihadu da kitalu shi ya jawo duk wannan rikici da mutane da sun karanta jihadu sai su ci yaƙi ne na makami ake nufi ya haɗa na makamin ma amma kitalu shine yaƙin makamin da ba zai iya ɗaukan wata fassara ba amma jihadu duk wani ƙoƙari to in dai wa'annan suka fi wa'annan abubuwa to fa tarabbasu Allah ya ce to ku jira wannan ya fi ban tsoro in an faɗi in an faɗi ukuba da za a yi wa mutum ma da sauki amma a ce mutum ya jira to ai ya fi ban tsoro to fa tarabbasu to ku jira hatta ya ti Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da lamarinsa to amma idan duk wa'annan suka zamanto kuma taimako ne zuwa kokari cikin Allah ba su zama mutum ya dora ya dora su akan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya fassara mana wannan aya la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai yi imani ba hatta akuna har sai na zamanto ahabba ilaihi ni na fi soyuwa zuwa gare shi min walidihi daga mahaifansa wa waladihi da ɗansa wannasu ajma'ina da mutane duk gabaki ɗaya ya fi so na sallallahu alaihi wasallama to shikenan to in ya zama haka to shikenan wannan yayi imani ya qulu sayyidu muhammadu habibullah sayyidi muhammad habibullah ya faɗa fi kitabihi a cikin littafinsa zadul muslimi akwai littafi babba zadul muslimi guzurin musulmi fi matafaka cikin abin da suka yi haɗu bukhari wa musulmi hadisan da bukhari da musulmi suka haɗu cikinsa shi ya tattare ya littafi da su shi wannan malami yawa aziya to ya kawo a cikin wannan littafi aziyan ya dangana wannan magana libini baɗalin ga malam ɗan baɗalu malami ne babba daga cikin malamin musulunci to ibni baɗali yake cewa wa ƙala abu zinadi malam abu zinad wayannan duk suna daga cikin malaman hadisai wanda su bukari duk suka karɓo maganganunsu malam abu zinad yana cewa haza wannan hadisi da manzo Allah ya ce ɗayan kuwa zai imani ba sai na zama ni na fi soyuwa a gare shi da mahaifansa da 'ya'yansa da duk mutane ga baki ɗaya min jawami'il kalim yana daga cikin matattarar maganganun manzon Allah ta hikima magana guda ɗaya amma manzon Allah ya tattare duk ilimai da ita allazi utiya huwan da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam is domin a qasamul mahabbati kashe-kashen soyayya salafatu soyayya ta kasu uku soyayya ta kasu uku mahabbatu ijlalin akwai soyayya girmamawa akwai soyayya girmamawa wa izamin da darajantawa girmamawa da duk fasara su ɗaya ne akwai soyayya ijlalu girmamawa wa izamin da girmamawa da ko darajawa kama habbatul walidi kamar soyayya da muke wa mahaifanmu macen da namijin da duk kuma danginsu manya yanzu sunanta soyayya sunan soyayya da muke wa matanmu ma soyayya amma kuma dole akwai bambanci su iyaye sunan soyayya da muke musu soyayya girmamawa wa mahabbatu to kuma a cikin ta iyayen nan ta malamai duk ta shiga da ta komai duk muna son su malamanmu da komai muna son su duk soyayya ce ta girmamawa mahabbatu ijlalin kenan wa izami wa mahabbatu rahmatin akwai soyayya tausayi kuma yanzu muna son ƴaƴanmu mutum yana son ƴarsa mace yana son ɗansa namiji to kuma yana son matarsa ma to kuma dole akwai bambanci tsakanin to yanzu soyayya da muke wa ƴaƴanmu kuma mahabbatu rahamatin su ita kuma sunanta soyayya tausayi so muke su girma so muke su wanda yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yanzu uwata da babana sun tsufa ni nake musu wanka ni nake musu komai ni nake ba su na biya haƙin sanzala ya ce har abada kai jira kake su mutu ka huta su kwaran da suke ma wani abu so suke ka girma ga zama mutum da bambanci da abu to ba su shi yanzu uba yana wa 'ya'yansa soyayyar rahama wa ishfaqin da tausayi ka mahabbatul walad kaman soyayya yayaye nan kuma an tambayi wani malami wai me yasa irin wannan soyayya da muke wa ƴaƴanmu ta wannan ta wannan tausayi din da wannan rahama din ko mun so ni wa iyayenmu ko ba za ta yiwu ba iyayenmu mu ne musu ta girmamawa amma yadda kuma muke jin ya'ya kuma a zuciya da tausayi da kaza kaza shi kuma nan ko mun so mu iyaye wannan kuma ba zai ba sai ce ai dan ba ku ka haife su ba su ma iyayensu sun musu wannan su ma wa'annan abin da yasa kuke musu haka saboda ku kuka haife su wani yanki ne na jiki suka haife su to dole a musu su kuma iyaye ne musu ta girmamawa da da kaza to yanzu soyayyan tausayi da abu to kuma yanzu jibi girman nan wanda aka ce to yanzu duk in uba da iyaye sun yi wa wannan to shi kuma ubangiji ya ce shi kuma ya fi wa bayinsa haka tabaraka wa ta'ala ya fi wa bayinsa haka to sai kuma wa mahabbatu mushakalatin sai soyayya kuma tamka kala ɗaya ko kuma ta soyayya ko ta wani harkoki ta kaza kaza mu shakar tamka wasu hisanin da ganin kyan abu ka mahabbatin nasu ba abuhun ba azan da soyayya kuma jama'a shashin su abu sa shashi in ta kyarka in mutu ya ga mace kuma ya aura in mutu ya ga kaza abu duk wanda jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha duk wanda ya kyautata wani kuma sai ya ji yana son sa kuma ba yanda za a yi wannan soyayya kuma ta fita haka manzo Allah to kuma wannan ta daban to fa jama'a alaihi salam sai amincin Allah ya tabbata a gare shi ya haɗa wa'annan soyayya zalika wa'annan duka cikin wannan hadisi cewa la yumina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi yanzu walidihi dinnan soyayya girmamawa kenan wa waladihi da ɗansa kuma soyayya tausayi wa rahama wannan su ajma'ina da mutane ga baki ɗaya kuma soyayya kyautatawa da ganin can da kaza duk ga baki ɗaya to duk ga baki ɗaya sai an ɗora manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ɗora Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƙoƙari a cikin haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tafiye yake kalifofinsa a cikin addini malaman da muka yi karatu wajen su kalifofinsa a cikin addini shugabanni suna nan kalifofinsa a cikin addini kalifofinsa duk suna nan to kuma har tashin kiyama ba za a rasa kowane zamani kowane abu ba mun gode Allah duk soyayya da muke wa Shehu Tijani Abul Abbas soyayyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ba za a ce a to a daina san Shehu Tijani kwata kwata duk da ka ai shi ai manzon Allah ne duk gaba ki da soyayya da muke wa Gausi ba wai yan abu ne guda biyu mutane ne guda biyu wannan manzon Allah daban Shehu Ibrahim a a manzon Allah ne ai duk gaba ki da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama san manzon Allah ne ya kawo duk wannan abubuwa shikenan sai mutum ya zauna lafiya soyayya da muke wa juna soyayya da muke wa kaza soyayya da mutum yake wa yanzu wanda muke karatu wajen su suka koya mana qur'ani ko suka koya mana qawaidi ko suka koya mana ka duk karatun na waye na manzon Allah ne suka dauko kaga kuma to haka soyayya ma an musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa shi mai shirme ba zai zo ya ce a daina son kowa da kowa ma'ana mun taɓa zuwa wani wani wani ya ce ba ka a so kowa sai manzo Allah na ce magana mai kyau ce amma inda ka nufa ba nan magana ta nufa magana mai kyau ce ba wanda ake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko sai tajalliyoyin manzon Allah mabayyanan manzon Allah sallallahu malamai da kaza shehu ibrahim radiyallahu anhu addu'an ya kawo wannan abu fa hal ya ta'atta hubbu ghayr muhammad yanzu zai yi wa so wani manzon Allah fa hubbu siwal mahi soyayya wani manzon Allah al'amayatu makanta ce wanda su ku fasikanci ne siwa sai dai hubba alil mustafa san ƴaƴan gidan manzon Allah wa sihabihi da sahabbansa wa man kana siddiqan da duk wani mutumin kirki ma duk wani siddiqi ma mata hasu hasal haƙo in dai gaskiya ta tabbata mutumin kirki ne ai manzo Allah ne ai mun yi karatu shi yana muminai raja'akum min anfusikum yana daga cikin kawunan mu in dai ga mumini to akwai manzon Allah da yana tare da mu wallahi ta yawa suwahu bi al mustafa wa sahabi wa man kana siddiqan mata hashasal haqu wa qaumun da son mutanen da kafau suka bi min haja ula ya hanyar wa'annan suka bi hanyar sahabban suka bi hanyar sharifan suka bi hanyar mumine din suka bi hanyar siddiqa din wa qaumun kafau min haja ula ya fa amruhum sidqun lamarin su gaskiya ne wa hubbuhum sidqu san su ma gaskiya ne kamaliku kaman san imam malik wannan umani da shafi'i ahmadu da ahmadu hanbali wani umar da abu hanifa wa ahmad da ahmad bin hanbal kaza shafi'i haka imamu shafi'i laulahu ba dan wayannan ba azlamal ufu da duniya ta yi duhu ba dan su ba dan suka yi mana bayanin abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaza ka abul abbas haka san baban abbas shehu tijani ahmad da suna ahmad sayyidi shugabana ni kazaka abul abbas ahmad sayyid kazaka al-junaidu haka san imam al-junaidu as-salikum mai bin tafarkin Allah din na al-kirquba badin na kazaka abul abbas ahmad sayyid kazaka al-junaidu salikul ailamul kirqu yawa wa kam bainahum aw ba'dahum mimma nawa ne kafin wa'annan da bayan wa'annan mutane bayan Allah wanda bujumai sun bi shari'ar manzon Allah din nan in na sufafin ne sun bi imani in na sun bi ta ba wanda ya san adadin su to wa abdun wannan bawa Ibrahim din nan bi nurin min humu da hasken wa'annan shi ma ya hada gaba daya ta dilkal zai shi yadda halitta ma'ana son wa'annan duk san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama lalle ba wanda ake so ba wanda musu suke so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a iya kamar yanda mutum yana son shi ma kanwa uwa yana son yar uwa yana son duk wanda suka ai dai san uwan ne ya ja o diga har manzon Allah ya ce ya uwa uwa ma uwa ce duk abin da mutum zai wa mahaifiyarsa ya uwa uwa ma uwa ce bare ma a ce ba ma mahaifiya to haka duk waɗannan malaman al'umma waliyan al'umma kaza kaza bare wanda suka fi cikar gado cikin manzo Allah duk manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama duk gabaki daya to wa'annan duk za a so su yau na da na hudu a da'atu bin Allah walamma kanati da'atu yayin da biyayya miƙiyasul ubudiyyat ita ce ma'aunin bauta in dai mutum ya ce shi bawa ne to a ga yana bin mai gidansa in ya ce shi masoyi ne to a ga yana bin wanda yake so din in ya ce kaza kaza aiki da na biyayya ita za ta nuna lallai mutum ya miƙa wuya ita ce za ta nuna lallai yana son wannan abin da gaske ko ya bi ita dai aiki biyayya din nan ita ce magwaji na al'ubudiyatu bauta wa mizanul inqiyadi wa mizanul inqiyadi da yanzu duk wa'annan ibadodi duk wa'annan kaza kaza Allah zai iya budawa bawansa ya ga cewa Allah zai budawa bawansa ya ga cewa ba shi da wani duk dai da karfin Allah yake ko kuma Allah zai budawa bawansa ya ga ga a cikin soyayyan Allah yake a cikin sanin Allah ta to me ka wannan wahala ba dai Allah ya ce ai ba to shikenan yanzu bawa ba shi da nasa tun da Allah ya ce ayi kawai sai bin Allah tabaraka wa ta'ala da haka kuma duk shari'a ma da yawa su yan zamani yanzu ko kwararru sukan ilal shari'a ce duk abu kaza da aka ce ayi ga dalili ga dalili to yana da kyau shi ma ilimi ne amma su dai bayan Allah sun fi so dai ba an ce ayi ba a yi kawai an san dalili ko ba a san dalili ba a yi kawai ya isa wa mizanin inqiyadi shi bi din nan shine ma'aunin mutum ya miƙa wuya birrasani da ragama kuma mutum ya miƙa wuya kuma an sa man linzami a bakinsa ai sai ja ilallahi ya miƙa wa Allah wuyansa tabaraka wa ta'ala qarana Allah ubangiji ya gwama bi da'atihi da biyayyansa da'ata nabihi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya gwama da bin sa bin manzon Allah bi itibari da izina cewa almuta'i wahidin abun bin ɗaya ne abun bin ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalifan Allah ne to bin sa bin Allah ne tabaraka wa ta'ala ha kalifan bin sa kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin su bin Allah ne bin manzon Allah ne qala ta'ala ubangiji ya ce wa man yuti'ir rasula duk wa man yuti'ir laha duk wanda ya bi Allah war rasula ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ulaika to wa'annan da suka yi wannan ma'allazina suna tare da wa'anda an'ama Allah alaihim Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyina na daga annabawa was siddiqina da siddiqai mabiyan annabawan nan masu yawan gaskiya wa shuhada'i da shahidai wa salihina da duk managarta ma wa hasuna ula'ika rafika kai wa'annan ake su ne abokan mu ta abu yayi kyau bare kuma har Allahumma amin bare kuma har abu yayi kyau to duk da baki da wannan aya wato saboda yahudawan zamanin saboda yahudawa malamai ne bare na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan aya me suka ce sai su ga wato muhammadu shi ma abin da nasara suke wa isa shi yake so a yi mara don wannan saboda sun lura da haɗarin nan wajen wa man yuti illaha war rasula haka yahuda sababin nuzul Allah ya abu lafiya kalau tun da dai Allah ne ya ce a yi zancen ko ma an yi wa nasara ko kaza ka duk bai taso ba manzo Allah sallallahu alaihi kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala al'umma duk ta shehu radiyallahu anhu ya ce me yasa Allah ya kawo yana magana akan Allah yawa manzo Allah madadi da duk sufofinsa sai dai ubangidantaka sai dai uluhiyya din nan ubangidantaka shehu ya to me ya hana ba a bauta wannan ba shehu ya ce abu biyu al-ittisaf wal imdadu abun na Allah ne manzo Allah ba shi aka abin na yanzu alaji zai iya ɗaukar rigarsa ya komai mai kyau ya ba wani ai dai yanzu dai da kyanta da komai yanzu ya zama tasa ko sarki ya ɗau alkyabba da kayan sarakuna ɗin nan ya ba wani talaka sai mawaƙa da kaza su ɗan ƙwayar da abu gashi ai dai yanzu ya zama ya sa alkyabba suka amma zai zo ya hau kujera ya ce ko ko shi yanzu wannan zai zo cikin gidan ya ce to yanzu ni na zama alhaji tunda dai ni na sako digga baki da wannan baiwa ce Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bal abba to fa ulaika ma allazi fa hasuna ulaika rafiqa Allah ya ƙara faɗa a wata aya wa adi'ullah ku bi Allah wa adi'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hazaru ku ji tsoron saba musu saba masa ku ji tsoron saba masa Allah ya faɗa a cikin wata aya wa man yuti illaha duk wanda ya bi Allah wa rasulahu da ma'aikinsa yudkilhu to zai shiga Allah zai shigar da shi jannatin aljannatu tajrimin tahti halan har da koramai suke gudana a ƙarƙashin a ƙarƙashin ɗakunan su wa man yatawalla wanda ya bada baya kuma ya dawaya yu'azzibhu Allah zai azartar da shi azaban alima yake bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah ya karanci wannan karatu wa akhrajal bukhari bukhari ya fita wa muslimu da muslimu an abi hurairah ga abi hurairah radiyallahu anhu abu hurairah yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani duk wanda ya bi ni faqad ata Allah ya bi Allah ya bi Allah kawai su malaman ƙa'ida malaman ƙa'idodi da suka sa suka ce ma'anar hululi da ake ta tsoron kar al'umma annabi ta faɗa a ciki kar kaza kaza kaza kaza ai ce me ma'anar hululi ka ce in an gawa ne an gawa ne dawane dawane ɗaya ne shine abin tsoro to ba za mu yi wannan ba amma kuma za su yi da wannan aya yanzu duk wanda ya bi Allah ya bi manzo to yanzu ga hadisi maza man ada ani duk wanda ya bi ni fara da Allah Allah fakat kawai ba wata magana Allah ya bi duk gaba ki da to wayan a cikin abun banza a cikin abun kaza wannan ka'idar tana nan gaba amma cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi karfin wayannan ka'idoji duk gaba ki da wani karatu ne daban mutane ɗanɗana suka yi suka ji kuma wannan duk bai sanya su kowanne abin da ba haƙƙinsa ba su ba shi duk gaba kida man a ni manzo Allah ya ce zo na hadisi ingantacce ne muttafaqun alai bukhari da muslimu daga manzo Allah ya ce man a ni duk wanda ya bi ni faqad ada Allah ya ba Allah kawai ba wata magana Allah ya bi wa man asani duk wanda ya sabe ni faqad asallaha ya sabe Allah wa man ada amiri duk wanda ya bi wanda na sarauta na ɗora shi akan abu to faƙad ada ani ya bi ni wa man asa amiri duk wanda ya saɓi wanda na sarauta faƙad asani ya saɓe ni nima to kaga wannan zai nuna zartewa manzo Allah cikin kalibofin sa wanda manzo Allah ya nada wanda kaza kaza har yau shi kuma zartewarsa cikin hazaran Allah duk gaba ki ɗaya sallallahu alaihi wasallama ashe har yau shine in wanda ya sarauta din mutum ya bi har yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kuma take ana har yau Allah din ya bi dan adam dan adam ya zama yana tare da hadaran Allah yana tare da haram manzo Allah yana tare da koma waye bi har abada ba ba rabuwa sai alwilayatu shugabanci eh da jibunta da shugabanci da taimako ka ce wane ne shugabana wane ne shugabana wane ne zan taimaka wane ne zan shiga ƙarƙashinsa duk gaba kiɗa shugabanci ƙala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إنما كديدي وليكم الله majibincinku shine Allah shine Allah mataimakinku shugabanku shine Allah wa rasuluhu sai ma'aikinsa duk gaba wallazina amanu sai kuma muminai allazina yuqimuna salata wanda suke tsayi da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una ga su kuma suna yin ruku'u suna yin sallah duk gaba daya ko kuma suna yin suka ba da zakka din suna yin ruku'u din duk gaba daya duk gaba daya wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah ya zama na Allah wa rasul wa rasulahu ya zama na manzon Allah wallazina amanu ya zama na muminai fa inna hizballahi to rinduna Allah fa humul galibuna su ne masu rinjaye kaga yanzu wannan aya gashi ta faɗi jibintar Allah da jibintar manzon Allah sal da muminai ma duk gaba ki ɗaya eh muminan nan ga su masu sallah masu ba da zakka suna yin ruku'u to yanzu mutum da zai duba duk waɗanda ake bi a cikin shi wannan zai ga waye ya fita daga wannan duk waɗanda ake bi dinnan waye ya fita daga wannan sufa kuma shi ma mai bin ai ba makaho ba ne haka kawai ya zo ya samu shaka tafi wanda kila ya fi shi ma wajen Allah da karaka haka kawai ce na miƙa ma wuya na na bi ai ba zai yiwu ba daga mutane suna da hankali kuma ya ce wallallahu rasul wallazina fa inna hizballah to duk wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai to yanzu rundunar Allah tabaraka wa ta'ala ita ke masu rinjaye wala yunafi haza wannan magana ta wannan aya ba ta kore infiradallahi kadaitakar Allah bil wilayati da shugabanci da taimako ba ai Allah shine shugaban gabaki daya fi qauli ta'ala cikin Allah hunalikal walayatu lillahi alhaq anan fa taimako da mulki na, na taimako da mulki din na Allah ne to kuma ta tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasa ne ta tabbatar wa muminai ma nasu ne abin na dama duk abin da mumin duk mumin yana da wannan imani komai na Allah ne to kuma daga nan za a so ya ba wa manzon ya ba wa duk da wanda za a ce ya bawa da ai ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan albarkan manzon Allah ce ai wane ya samu wane ya samu ka sannan kuma ai ta kashe ai ta to na ai dube su ce duk abin da za a faɗa ba amma dai an san Allah ne ne abu hunalika alwalayatu lillahi alhaq taimako da mulki na Allah ne wa qaulihi da fadin Allah inna waliyallahu majibincina mataimakina ubangijina sarkina Allah allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar da qur'ani wa huwa yatawalla salihi shi yake kiyaye muminai yake jibinta su to far rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muke magana kalifatu kalifa ne mutlaqun asake na al'amillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala fi sa'ir mamlakatil ila a shauran masarauta Allah gabaki daya a masarautan Allah gaba daya kaliman Allah ne to har yau ashe sarauta ta sace shi ma mulki nasa ne da walil kalifati duk abin da abin da kalifa malil maka duk kalifa kwa yana da abin da wanda ya kalifanta ike da shi yanzu duk abin da Allah shine misali babba Allah bai mutuwa tabaraka wata'ala hayyun abu kuma don haka ma shi misalinsa ya fi daɗi duk sarkin da aka kira rasu aka ce an naɗa wani yanzu duk takalmansa da rigunansa da duk sai da wajen wannan ya mallake ƙasar ya mallake kaza kaza kaza shi ko Allah hayyun ne raye ne ba zai mutu ba shi ko kuma zai san abu ma zai amfani da su ma ya bawa duk wanda ya naɗa yana to je kara har kai na ma na ba gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya ba wai wani ma abu ba to wanda kalifa ko yana da abin da dimme wanda ya kalifantar da shi a kai kamalil warisi malil maurus kaman wanda ya gado yanzu ya samu duk abin da wanda ya gada ike da shi duk gaba gida don haka manzo Allah ya zama walita ma sarauta ma tasa ce taimako nasa ne jibintaka ma nasa ne kuma muminai manzo Allah ya nada muminai ma daga baki ɗaya nasu ne ya nada sayyidina alima ce man kuntu maulahu fa aliyu haza maulahu duk wanda ni mataimakinsa ne sarkin ga alima duk gaba kiɗa ashe kalimomin sayan na suna da yawa wanda za su hau kan wannan abu har yau wannan abu yana nan ba za a ce in an gaya wani ai an kafurta wai duk wanda aka cewa maulana ya an kafurta ai Allah shi ne amma dai Allah ya sa duk su daga duk waɗannan shirme ma duk an yi shiru da- da je ga baki ɗaya wani suhu haka wanda ya yi nasiha ga Allah tabara ga manzala ya yi nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala ƙala ta'ala ubangiji yana cewa laisa ala du'afa'i wala ala marde wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi laisa ala du'afa'i ba laifi ga raunana kaman tsofaffi wala alal marda ko ga marasa lafiya kamar makafi da waɗanda suke da shama jika ba su iya wani ƙoƙarin komai ba wala alal lazina la yajiduna ko ga waɗanda ba su samu ma yin fiƙuna abin da za su ciyar ba a tafiya yakin su harajin ba ismin ba laifi a ga waɗannan duk wanda ba shi da iko akan abu shikenan l- l- l- hukunci ya faɗi duk gaba kiza idza nasahu lillahi amma an suka yi nasiha ga Allah suka zama mutanen kirki mara lafiya ne ba zai iya zuwa yaƙi ba tsoho ne ba zai iya zuwa abu ba ko mara lafiya ne ba zai iya zuwa wajen wani aikin alheri da ake zuwa ba ko ba zai iya tsoho ne ba zai iya to ba laifi a kansa amma idan na sahu idan ya zama mutumin kirki ya rufe bakinsa am- mara lafiya ne ba zai iya kuma ba masu tafiya yaƙi sun tafi a shi kuma yana nan yana ta kitsa magana a kwance ai wannan bai nasiha ba a ce wannan dai bai da nasiha wallahi kaga gaba hausa ne mara lafiya ne bai iya tafiya wajen aiki bai iya shiga aikin al- Allah ba bai iya taimako ba amma ya iya kulla mu- munafunci akan ka- shimfiɗa tasa ta rashin lafiya da wannan bai yi wa kaga yanzu bai ya- ya ya- ba shi da wani laifi ya samu wani katon laifi kuma to duk wayannan raunana marasa lafiya kaza ba laifi a kansu cikin ayyukan da ba za su iya ba amma idza nasahu in suka yi nasiha lillahi ga Allah wa rasulihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ba suna kwance suna tayar da fitina ba in an yi ga ce mara lafiya yanzu wannan da ba su da ikon komai amma ya iya magana a bakinsa Hmm? idan bai tada fitina ba wala nasihata lillahi mun san ku ba wata nasiha ga Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a tahajiri cikin a ce an tsarewa manzon Allah fadlillahi falalan Allah wa inkaru wujudi rasuli da, da, da musun sabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wanda yace Allah ba zai yi ka bai yadda Allah zai yi kaza ba bai kaza yanzu ai bai wa Allah nasiha ba yanzu da kudura Allah ma yake yaki tukun lalle abin da Allah bai shirya zai yi ba ya yi waninsa zama su biyu wannan Allah bai shirya ba amma duk abin da Allah bai shirya ya yi wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama su biyu ba amma duk abin da ba wannan ba wani abu ne ɗazu wani abu ne ɗazu duk gaba kiɗa katimul auliya muna da garanti katimul auliya ya ce Allah bai shirya ya yi waninsa ba duk ga baki daya to ma ma jalla ga ga ga- to to wanda in ba ba wannan in ba wannan ba wannan duk wani abu ne dazu kudura Allah mai iko ce duk ga baki daya musulmi duk sun san wannan duk ga baki daya sai na bakwai alfadlu falalan Allah Ƙala ta'ala, Ubangiji ya ce, Wala wannan hurrabu ma'atahumullahu wa rasuluhu, wa ƙalu hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu. Allah yana falala duk gaba ɗaya ta Allah ce, sannan falala ta manzon Allah ce, manzon Allah ma yana ba da falala. Kuma bai sa dan an ce manzon Allah yana da falala ya rasulallah ka ban falalaka ya rasu ina a ce mutum ya kafinta ba ko shehu kaza ina neman falalaka kalifan manzo Allah a ce ya kafinta ba rashin karatu ne yanzu Allah ya gaya mana aya Qur'ani wala wannahu da su munafikan Madina din nan radu sun yadda da ma atahumullahu abinda Allah ya ba su wa rasuluhu da ma'aikinsa min ganimati in an rarraba ganima manzo Allah ya bi ta ka'ida to kuma manzo Allah yana ganin ga wani saboda kokarinsa ko saboda imaninsa amma kuma rauna ne ba manzo Allah sai ya ba sai ya bashi bare ganimar ranar eh, ranar Hunaini ranar Hunaini manzo Allah sallallahu alaihi- bayan an gama yaki ma sai ya rabe wa mutanen maka ita gabaki daya saboda ya tattaro zuciyarsu ɗaya kenan hikima ce ta sarki wannan kuma shi ake cewa siyasa sai mai wanda yake da jama'a iya sani hikima ce ta sarki ko mutanen makaɗin nan yanzu sun zo sun musulunta to amma kowanne yana da mitin wani an kashe ma ɗa wani an kashe ma uba wani an kashe ma ƙani wani an kashe ma abu duk su aka dinga ja za a ce to ai su ma mumina ai su mumine ko an kashe musu na sun san ba su asara ba yana wajen Allah shahidi ne kaza amma wani can ba san wannan ba manzo Allah sallallahu Abu Sufyan an kashe ma da al'adar Larabawa al'adar Larabawa in an kashe mutum diya raƙumi ɗari manzo Allah ya ɗaura raƙumi ɗari ya bashi kyauta bai ce da diya ba ce yanzu dai ai ko biya ne ai an biya shi ɗansa Safwanu an kashe ma uba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura kumi dari ya bashi ya ga wayan kuma yake ce yana so manzo Allah ya ce rike haka manzo Allah ya dinga bin su ya zama ba di ya rabe dukiya ya bar mutanen Madina da imanin su ya bar su da shi sai yaran suka soma cewa wanda ba san hikima ba ba san siyasa ba suka soma ta kaga mutumin nan idan yaki ya kaure mu yake kira amma kuma yanzu da aka yi nasara ya ƙiga shi ya kwashi kaya biya ba wa waɗansu sai labari ya zo kunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a kafa wata rumfa can amma mutan Madina yake so su je kawai wani ya je ba su ba duk mutan Madina suka zo to manzo Allah ya zo cikin su manzo Allah ya gode wa Allah ya ce me aka ce mun kunce me aka ce mun kunce sai sa'ad ibn ma'az sai ya rasulullahi kakai gaggawa to masu hankalinmu ba su ce komai ba mun sun san hikima amma wawayenmu kullum a cikin kullum akwai mutum biyun nan mai hankali ya san me hikima me wane ya rasulullah masu hankalinmu ba su ce komai ba amma wawayenmu sun ce mutumin nan in yaƙi ya kaure mu yake kira amma ya gashi an yi nasara duk ya kwashe dukiya ya ba wani zuwa cewa to mutumin nan ya so mutuna yan uwansa Allah ya kiyaye ba tashi zai ya koma garinsu ba ya rasulullah ka ji abin da aka faɗa manzala ban zo na tarar da ku batattu Allah ya shirye ku da ni ba suka ce Allah ne kadai da manzo ya isa ya gori Allah da manzonsa su suka isa su gori ban zo na tarar da ku talaka ba Allah ya azurta ku da ni suka ce Allah da manzonsa kadai ya isa ya gori sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dariya ita to kurama man kuma dan aka faɗa ma abu ai zaka dole karama kuma suka ji Rasulullah ne za Allah da manzon sa ita ya dace kuma kurama ku ce ku kai ma ba mu tarar da kai korarre mutanen ka sun koro ka ba muka taro ka wajen suka ce Allah da manzon sa isa kai ma ba mu tarar da kai talaka ba muka baka dukiyanmu da kanmu da da komai Allah da manzon sa ka manzalla ce to abin da kuka faɗa gaskiya ne in kun faɗi wannan ma kun faɗi gaskiya ba ku yi laifi ba ice na ba wa mutane dukiya da tumaki da komai kuku na baku da imaninku kuma yanzu me kuke so kun zaɓi mutane su tafi da dukiyoyi da awaki ku ku tafi da annabin Allah a cikin ko ku so kuke yi ku a da muku da dukiya su kuma su tafi da annabin ya rasulullah ya radiyallahu anhu ya wake wannan waje wa ada aba sufyana mi atan aqatun wa safwana hatta sara mimman taqarrabu wa maliku wa abi wa kullun lahu duk wanda manzo Allah ya bashi abu nasa ne malibin harbin abu sufyan da manzo Allah ya bashi raƙumi 100 na me amma kafa ku ce kishi nake wa inna ma ni yugayiruni wa'anda yake sa ni kishi man hazzuhu zalma wanda raban su shine manzo Allah ni su nake wa kishi ni ba wa'annan masu tumaki radiyallahu ni wallahi ba masu tumaki da shanu da raƙuma nake kishi ba wa'anda su kuma suka koma gida da manzo Allah a jakar manzo Allah ta ku yi hakuri rayuwata a cikin ku ne mutuwa ta ba a cikin ku sallallahu alaihi wasallam to to to su nan wala wannan hurratu da su munafikai sun yadda da ma atahumullahu abinda Allah ya basu wa rasuluhu da ma'aikinsa wa qalu suka ce hazzunallahu Allah ya ishe mu sayutina Allah Allah zai ba mu min fadlihi daga falalarsa wa rasuluhu ma'aikinsa ma zai ba mu min fadlihi tunda ko Qur'ani aka duba ruku a ce aka wannan sayutina Allah ubangiji zai ba mu wa rasuluhu ma'aikinsa zai ba mu yanzu wannan aya ga Allah yana da falala ga manzon Allah Allah ya tabbatar mar da falala ga Allah yana baiwa ga manzon Allah Allah yana tamba- yana ya tabbatar mar da baiwa to wayannan abubuwa dama mumini ba shi da bukatar wayannan abubuwa duk gaba ki daya wanda dai yake ta sai ya- ya ga nafsi ko kaza kaza yanzu ga Allah ya tabbatar wa kansa falala ربو ما أتاهم الله ورسوله قالوا حضرنا سيوتينا الله من فضله ورسوله شما من فضله فهذا wannan magana wannan aya ya dullu yana shiryawa ala anna fadlallahi abu sa cewa falalan Allah fadlu rasulihi falalan ma'aikinsa ce wa anna fadl fadla rasulillahi cewa falalan ma'aikin Allah fadlullahi fadalan Allah ce wa idan ta hal muktafadil to yanzu idan muka ce mai falala ya kare hmm? idan muka ce mai falala in kada alfadula ashe falala ta kare mai bayarwa an muka ce ya kare ashe falala ga falala ko tana ta har yau falala tana ta tafiya tana ta tafiya ana Allah Allah ya tayi mana albarkan manzon Allah ya kara hannun manzon Allah dinnan albarkan manzon Allah wa faniyal mutafaddil idan muka ce mai falala ya kare ya ya ya, ya rasu alayhi min al'insina wal jinnina daga mutane da aljanu wal baha'imu to wa idan ta almutafaddu to idan mai baiwa ya kare in kada alfadlu to falala ta yanke wa faniyal mutafaddilu wa inda ake bawa falalan ma da sun kare alaihim wa inda ake ba su ma min al'insina na daga mutanen wal jinnina da aljanun wal baha'imu da dabbobin wa gaira zalika duk kaunuma falalan manzo Allah suke karba to aka ce mai bata madadi ijadu wal imdadu mai yin wannan diya kare yayi ijadi da muhammadiyarsa yayi imdadi da ahmadiyarsa yayi istimdadi da ubudiyarsa aka ce wayannan duk sun kare ai sai a nade kaunu kowa ma ya kare wai wai gwari ne ya ga an yi aure masu hikima wai gwari ne ya ga an yi aure ba hausawa sun yi aure ya ga ana ta shigowa da fomeka gado kujera kaza shi dai gwari bai ga tuku- bai ga eh, shinka buhu ba bai ga doya ba bai ga manja ba bai ga shi dai ka ta ki wai mai aka ce aure ce na san aure aka yi wayan na abubuwa duk da an yi shiga su za a ci koko ba da wani zuwa ce ce to an shirya shirya kari hakan ai kyau abinci ne ya fi yawa ba waɗannan gadaje da waɗannan abubuwa ba abinci za a yi ta shigowa da su to an san zama zai yi tsawo kenan to in aka ce kaunu din nan in aka ce mai madadi ab- mai bada abin mai bada kyauta mai bada falala ya kare duk ta zama kar- ta zama katakwaya ba su da wani amfani sai a nade ta a tashi wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa fi wasfil munafiqina cikin sifanta munafikai ya halifuna billahi su munafukan nan suna rantsewa da Allah ma ƙalu ba su faɗi abin da aka zo aka gaya manzon Allah sun ce ba Allah ya ce ba haka ba ne wala ƙad ƙalu kalimatar kufur wallahi sun faɗi kalmar kafirci ma wa kafaru kuma sun kafirtan ma ba da islamin bayan musuluncinsu wa hammu har sun yi nufin ma bi malam yanalu abin da Allah bai ba su iko ba munafukai su tara sun haɗa bayan dawowar manzala daga tabuka sun hada cewa da ike da daddare suka ga za a shiga madina inda manzala yake sansaninsa to kuma ga ta dutsen da za a bi suka ce to su bari sai raƙun manzala ya hau dutsen nan sannan su kuma su taso da raƙuman su guda taran nan su zo su kaɗe raƙumin manzala sallallahu alaihi wasallama ya zama ya kuma suka shirya haka ikon Allah kuma abin ya faru sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso wajen sai manzo Allah ya ce da Huzaifa Huzaifa akwai mutum tara ga su can cikin duhu ba wanda ga- ga mutum tara can kaji kaji abin da suka shirya wane ne da wane da wane je ka kada kan raƙuman su ka siyo inda ake sun yi shirin su sun shirya manzo Allah sun ga ya hau kai ba sa- sai ga Huzaifa da shi da mutanen da su kuma suka suka kada musu duk gabaki daya to sun yi shirin ma abin da Allah bai ba su iko ba wa ma naqamu kamar za a ce to wai wai me za su kawo manzo Allah haka Allah ya ce wallahi ba dan komai suke kin manzo Allah da mu'minai dinnan ba illa an aganahumullah sai dan Allah ya wadatar da su wa rasuluhu manzon Allah ma ya wadatar da su min fadlihi daga falalansa yanzu ga Allah ya ba ya ya ce ya wadatar da su da falala ya wadatar da manzon Allah ma ya wadatar da su da falala shine shine ganima sai al'ikilasu tsarkake ibada tsarkake soyayya tsarkake komai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zama ba mu shiga wa da Allah kowa ba haka tsarkakewa ga manzon Allah la ya kafil ikilasu tsarkake komai ga Allah lillahi ga Allah bai isuwa bidun al-ikhlas in ba mu tsarkake wa soyayya da komai li rasulihi ga ma'aikinsa ba wal me ikhlasi wal ikhlasu tarkuka siwa sai ka bar kowa da komai fi mu'amalatika ma cikin mu'amalarka da Allah sawa'u daidai ne kanatil mu'amalatu mu'amala na ibadatan ibada ce au zikiran ko zikiri au tufikiran ko tunani ne qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce to yanzu dai a ikhlasi din dan magana sai mai mai yawa kwarai daga san Allah ya yarda da kaza Allah ya kara lafiya to mu'mini haka suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karatu ne mai yawa sallallahu alaihi wasallam mai sauki kuma soyayya duk yanzu ya ta nuna masa wannan